أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الأربعاء tara ga watan takwas ga watan al-muharram shekara ta dubu to shi ne na kusa ko? talatin da ga watan muharram shekara ta dubu daya da dari hudu arba'in da hudu wanda ke yi daidai da takwas ga watan august ko september ne? Septemba ko shekara ta 2021 da izinin Allah za mu ci gaba da wannan daura inda muke karanta wanda littafi dama shi ne rage mana na usulun tafsir annazumul habir wanda babban malami kuma limami shirin bini ashek shirin bini saudi ya rubuta Allah ya saka mashi da alheri kuma yau za mu tashi kan usulun tafsir ne ko? wannan shi ne darasi na tara na shukuran za mu tashi usulun tafsir ne? na'am? to aka samun ƙur'an shi ne matashiyan karatunmu na yau aka samun ƙur'an wata ma'ana idan aka ce aka samun ƙur'an jam'i ne na alƙasamu alƙasamu kuma ma'anansa alyamin rantsuwa me yasa ake ce rantsuwa alyamin shine mai wanda zai rantsi al'adar laraba idan mutum zai rantsi akan wani abu yakan dora hannunsa akan na dama akan hannun wani sai ya rantsi ya rantsi da Allah kaza kaza kaza ko na sha alwashin kaza kaza kaza to daga nan ne sai aka dauki lafazin alyamin wanda yake da ma'anan dama sai aka samu rantsuwa ana ce ma alyamin rantsuwa to malin zai mana bayani ne a cikin waɗannan abiyat ɗin guda bakwai usluboba na rantsuwa a cikin alkur'ani wani lokaci a cikin alkur'ani akwai usluboba na rantsuwa da dama allah dama shi ya isa da ya rantse da komai to za ga a cikin alkur'ani wani lokaci allah ya rantse da kanshi kamar yadda yake ya rantse da kanshi a gurare guda bakwai misalin wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul i wa rabbi innahu la haqq sannan kuma sai mene na'am ina ne Allah ya nazi da kanshi fa rabbika lanahshurannahum wa shayatina thumma lanuhdirannahum lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya ko jithiya to akwai su liga sun da dama na'am barakallahu fikum malin ya ci gaba da cewa wa in turid an ta'rifa al-aqsama kai la takuna jahilan mulama wa in turid idan kana son an ta'rifa al-aqsama ka san rantsarin sai na cikin alkur'ani ma'ana uslubo ba na rantsarin ce a cikin a cikin alkur'ani kai la takuna jahilan don kada ka zama jahili mulaman abin zargi kun gane ko ta yaya za ka zama ko kuma jahili zai zama abin zargi saboda ya neman ilimin ya sani kaga idan ya tashi wani gurin ma a cikin alkurani zai ce ma ba rantsuwa bane kamar da Allah ce la uqsimu bi yawmil qiyama la uqsimu la yace to ayan kore ne nan eh ya tashi masa rashi zai ce ba na rantsuwa da tashi alkiyama haka haka ba san take jahili ba wanda bai je ya nemi ilimin abin ba to kaga zai zama abin zargi kenan to Allah ka sa mu dace yauwa nan laza'ida ce ba sai na yi rantsuwa da rantashin alkiyama ba Allah ka samu dace to wa in tuk na'am inna ma ana wasu ka ce ma to da shi ma an kone eh sosai kuwa kaga sun sun manta da inna wanda ma takan shiga mata kaf da makfuf Allah shi kyauta ai kai dai mallan tawili ga wanda ke dan bidiya ne kai sai dai Allah ya shirya kawai wa in turi an ta'rif al aqsam idan kana son ka san uslubo ba na rantsaran tsi a cikin alqur'ani kai la takuna jahilan dan kada ka zama jahili mulaman abin zargi fahiyar lati turadu bil yamini wasigatul yamini fil mubini haka ne ko masha Allah fahiyar lati turadu to a kasab din nan ita ce ake nufi da al yamin ka iya cewa al yamin ka iya cewa al al qasamu kullur da kyau sinin din nan maftuha ce mukan ce al qasamu a al qasamu ba rantsuwa ba kenan wata kalma ce daban alƙasamu ku duba hal fi zalika qasamul lidhi hijr kaga akwai fata ga sinin ko amma mu galibi wannan kuskure ne sha'i mu mukan daure ne qasmu a alƙasamu ne da fatan sinin Allah mana budi fahiya allati turadu bil yamin wannan aqsam din su ake difi da al yamin wasigatul yamin fil mubini wasigatul yamin da kuma sigan rantsuwa din ma'ana yana son ya nuna maka lafazin alƙasamu akan ce alyamin ma duk ana nufin rantsuwa to bayan ka ji wannan to yanzu kuma ga bayani na akan sigar rantsuwa a cikin alkur'ani lafazin almubin yana nufin alkur'ani ne kun ga sifa ce daga cikin sifofin alkur'ani ko eh fi kitabin mubin suratul anami بالفعل ثم ثم مقسم عليه ومقسم به أضف إليه تعدى الفعل له بالباء كفيت بالنظم عن العناء تو رنسوا نادا ركني غدا أكو كوكما أجزاء غدا أكو نبركو أكوي فعل القسم واتم فعل دزاء رنسوا دشي za a amfani da shi wajen rantsuwa wal muka samu bihi da kuma abin da za a rantsi da shi kun gane ko wal muka samu alaihi sai kuma abin da aka rantsi a kansa ma'ana akwai alƙasamu shi kan shi rantsuwan sai mene sai kuma al muka samu bihi abin da aka rantsi da shi sai al muka samu alaihi ku lura al muka simu da kasra ni kenan a ƙasama yi ƙusimu ni kenan mai rantsuwan da kasra to bil fi'ili shi rantsuwa kan kasance ne da jizowa guda uku na farko shine fi'il din aikin rantsuwan shine alqasamu summa muqsamun alaihi sannan kuma sai abin da za a rantsi a kansa na rantsi da Allah zan baka miliyan daya idan har ka iya haddace alqur'ani tsakanin yau da gobe kaga na rantsi da Allah akan menene ba da miliyan da ko to shine almuqsamu alaihi ko gane ko masha Allah almuqsamu bihi da na tashi na tsohon da Qur'ani na rantsi ko da na rantsi da Allah ko to shine almuqsamu bihi to shi filin da kake rantsuwan da shi a ka'idar larabci galibi kan zo ne da ba'un kaga billahi billahi allazi la ilaha illa kaga billahi yana ta'adda ne da ba ai uqsimu billahi zaka ce ko ba zaka ce uqsimu alallahi ba ko uqsimu billahi ba sai ka ce uqsimu billahi fi'lin sai ka sa mishi ba'un to shine kashi na biyu malaiki cewa afwan wa muqsamun bihi wa adif muqsamun bihi sai kuma karaba abinda ake natsuwa da shi ilaihi zuwa ga mene muqsam alaihi yana shi kaga rantsuwa na da jizuwa guda uku fi'ilul qasami din sai al-muqsamu bihi sai al-muqsamu alaihi waɗannan sune rukunnan rantsuwa din dai idan zaka yi rantsuwa sai da su amma za a iya share wani abu kamar yadda zamu ji ta'adda al-fi'lu lahu bil ba'i kufita bin nazmi anil ana'i to shi fi'ilin rantsuwan uqsimu billahi kaga da ka kawo fi'ilin ka ce uqsimu ko ahalifu ka ce ahalifun laha ne ko uqsimun laha sai ka ce uqsimu billahi to in ka kawo fi'ilin zaka yi rantsuwa da shi ba harafi ba bin kaman wallahi tallahi to in ka kawo fi'ilin to a gaban shi sai ka zo da ba'un wanda yake hada da abinda zaka yi rantsuwa da shi sunan Allah da eh almuqsamu bihi jamil jiddan jamil jiddan shi ne ce ta'addal fi'il lahu bil ba'i fi'ilin yana ta'addi ne da ba'un ta yanzu tun da kaji rukunnar rantsuwa kaji fi'ilin yakan zo da yakan yi ta'addi ne da ba'un ko to ai yanzu an isar maka da duk wani halin bincike shi yasa ce ku fita an isar maka anil ana'i gabarin shan wahala na bincike bin nazmi da wannan wa- da wannan waƙe da ne maka tunda ya kawo maka uslubi na rantsuwa ya kawo maka cewa ma ashe banda alƙasam akan ce al-yaminu ka gani ga rukunnan ga yanda filin kuma yake ta'adda da ta'addi da bawon kuma mun fahimci wannan ko to ku sani akan yi rantsuwa kuma da haruffa haruffan rantsuwa su ne guda uku su ne akwai wawun akwai ba'un sannan kuma akwai ta'un dukansu ana amfani da su wajen rantsuwa mafi yawancin yaw- yaduwa ita ce wawun wallahi la af'alanna kaza wallahi lanukhrijannahum lanukhrijannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina haka ne babu amanu ko babu amanu ko na'am lamun kasai ne kan yana gunu ko eh na'am eh, na'am tamam lamun ce kawai lanukhrijannaka ya shu'aibu wallahi la'akidanna asnamakum a'a watallahi la'akidanna asnamakum ne ko jamil jiddan watallahi la'akidanna asnamakum ba da an tuwa lamu dubirina tallahi in kunna fi dhalalin mubin na'am idh nusawikum bi rabbil alamin ta'adda al-fi'lu lahu bil ba'i na'am mun mun karanta nan wa muqasamun bihi min al-qur'ani fa innahu munawwa'ul bayani ka an yakuna muqsiman bi dhatihi wa muqsaman bi ba'd makhluqatihi to wa muqsamun bihi abinda ake rantsuwa da shi ma'ana abinda Allah ke yi amfani da su a cikin al-qur'ani ya rantse min alkurani a cikin alkur'an fa innahu munawwa'ul bayani to yana da nau'i nau'i na bayanona ma'ana Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani idan ka bibi irin rantsuwa da Allah yi za ka ga Allah ya rantsi da abubuwa daban-daban wani lokaci ka rantsi da kanshi kamar yadda muka ji a baya wani lokaci kuma ka rantsi da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'amurka innahum lafi sakartihim ya'mahuna wani lokaci kuma yakan rantsi da wani abu daga cikin halittunsa والليل إذا عسعس والضحى والفجر والشمس to Allah yana da dama ya rantsi da duk abin da ya so ya rantsi kai wajibi ne ka rantsi da Allah man kana halifan falyahlif billah kamar yadda hadisi ya zo to Allah sun ta'ala yayi rantsuwa da abubuwa mabambanta a cikin alkur'ani ka an kuna muku saman bi zati wani lokaci kan rantse da zatinsa fala wa rabbika la yu'minuna kaga wa rabbika yana rantsuwa da ubangijinka qul i wa rabbi za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika allahi yasir to wani lokaci Allah za ga ya rantsi da da kanshi wa muku samin bi ba'd makhluqati wani lokaci kuma sai ya rantsi da waɗansu ababe daga cikin halittunsa wallaili idza as'asa was-subh idza tanaffas wal qamari idza talaha wannan sura ne daga cikin surorin nau'in rantsuwa a cikin alkurani kamar yadda aka malamai su kanto ibn al-qayyim yana da littafi kamar bulugul maram su wannan littafin nan aka samu alkurani so yana da kyau mu sami mu samu littafin daga cikin fa'ida ta fahimtar wannan hukunci na rantsuwa Allah bai rantsewa da wani abin da yake banza haka nan Allah bai rantsewa duk abin da kaga Allah ya rantsa da shi ko to yana da muhimmanci yana da mahimmanci Allah ka samu dace kuma Allah bai rantsuwan sai da wani dalili sai da ta fa'ida to yaya hukuncin rantsuwa da siffofin Allah yi za ka iya rantsuwa da siffofin Allah wallahi sunan Allah ko wasami'i wal'alimi la'adriban naka in akalta bishimalika kun gani kana dama karanci da sunan Allah kana da dama karanci da siffar Allah subhanahu wataala na'am na'am eh kamar rantsuwa da alkur'ani tunda ai alkur'ani maganan Allah ne ko kaga siffan Allah ne ba makhluqun bane siffar Allah subhanahu wataala ne zaka yi rantsuwa da shi mun fahimci wannan ko jazakumullahu khaira Allah ka samu dace fataratan inda muka samu wancan littafin daga littafin da aka rubuta akan rubutun akan ulumul qur'an musamman mutawwalat duk zamu ga bayani babi kusan da guda ake budewa akan rantsuwa din uslubin rantsuwa fataratan yakunu minhu muzhara wa taratan yakunu fihi mudmara na ku famarratan yakunu minhu muzhara to taratan marratan duk ɗaya ne Hmm?
a farko sai ta fata rata a nan a nan a nan da yake wata rata Mm. eh wani lokaci za ka ga shi fi'ilin da aka yi rantsuwa da shi za a zo da shi karara kana gani la uqsimu bi yawmil qiyamah kaga la uqsimu ba ga fi'ilin ba wani lokaci kuma sai a share wadduha wal layli za su ja ina fi'ilin duk babu duk babu duk babu to haka na
ta wannan wata malam ba tana ɗaukan malamin ilimin ƙasar mu bane wanne ita wannan wawa ne
a'a a ita wawun harafi ne na kasan na na rantsuwan ita ma still eh harafi ne na rantsuwa shi ne magana a kan kuma ana bayyana lafazin rantsuwan ne Wallo- wani lokaci akan bayyana lafazin rantsuwan shine fataratan aw marratan yakunu muzharan minhu wani lokaci zaka fi'ilin rantsuwan yakan yakan zo ta- yakan zo a bayyane wa taratan wani lokaci kuma yakunu mudmaran fihi wani lokaci kuma yakan zanto a boye an boye shi kalla la yunbazanna fil hutama ka gani ka gani ta kaddarawan shine Allahu alam kalla wa rabbika la yunbazanna fil hutama eh la yunbazanna fil hutama to wannan shine takaice abin da ya shafi ah, alqasamu sai usulul tafsir wannan shine kashi na karki a cikin wannan ah, waccan nan kasida na malamin wani babban malami Sa'ud ibn Shuraim baiti na 166 zai fara magana ne akan usulul tafsir kun ga wannan fanni ne mai matukan fa'ida in Allah yarda muna fatan zuwa watanni hudu ko uku idan Allah ya kai mu za mu fitar da littafin wani littafin tafsiri wanda za mu rinka karanta a majalisar nan insha Allah wanda za mu rinka bin shi kuma ina fatan kila mu sami fathul qadir na limamu shaukani fatul gadir kai tun yanzu ma ba da fara neman ta fatul gadir na imamu shaukani watan kun san wani abu duk malamin da za ka karanta littafin tafsirinsa ka yi ƙoƙari ka san shin wani abu ne ya fi ƙwarewa a kai kun gani wani abu ne ya fi ƙwarewa a kai wani abu ne ya fi gamsarwa a cikin alkur'anin da shi na bayanai misali kaga idan kana neman tafsiri ka fahimci tsantsan fikihu to sai ka sami wannan tafsirin kurtubi ka sami fatul kadir na imamu shaukani kumbanci wannan ko a takaice in kana son kuma ka san tafsiri aya da aya ko hadisi ka sami ibn kathir ka sami adwaul bayan in kuma kana son tafsiri a fasa maka hadda ka'idojin nahau to ka sami albahar muhit na abu hayyan za a fassara maka hadda lirabi da sauransu wa in kana sauran littafin waye ba za ka samu ba za ka samu da nan matsalolin sai dai kowanne akwai abin da ya ba da karfi a kai mun fahimci wannan ko to kaman shi fatul kadir na imam shokani kun san imam shokani fakihi ne ga san- ga kuma sanin usulul fiqh ka samu littafin shi irshadul fuhul irshadul fuhul akan usulul fiqh kusan wato da an sara mushi da wajen usulul fiqh malamin nan sannan kuma a cikin fatul kadir zaka karu da qira'at qira'o'i kala kala ga sunan kuma sannan wani abu da littafin nan ki karban sha'awa in yazo muka ayan da za a yi amfani da al'ibratu bil irada la bi khususiyatis sabab ne to zai zai zai faɗa maka kun gane ko ko kuma al'ibratu bil mene al'ibratu bil irada la bi khususiyatis sabab kaidojin guda biyu ne to zai nuna maka dukka al'ibartu bi umumin lafzi la bi khususiyatis sababi sai kuma al'ibartu bi khususiyatis sababi la bil la bil irada ko to kuma da menene zamu gansu insha Allah ta'ala idan muka shiga cikin littafin mu na wannan na wannan na raya karatu muna alhamis insha Allah fata abin nan dirasatun fi ulu fi usul tafsir Allah ka samu dace fannin tafsiri fanni ne mai mai fadin gaske fanni ne mai karfin gaske kuma gaskiya in baka da luga in baka da luga to karka bude baki ka ce wani zama zaka yi tafsiri to amma yanzu tafsiri ya sauko wallahi wallahi waɗanda ba su iya bin ba tsakankanin fili da fa'ili ba wallahi suna tafsirin qur'ani ga sanan kuma a gari ana jin su fili da fa'ili wallahi wallahi mala abin sai daure mun kai baka mamaki tafsiri ya sauko wallahi tafsirin qur'ani ya sauko to Allah kai mana gafara mu ma ba mu iya bane muna koyo ne har yanzu malam yace man yatlubu ta'rifa la laysa yat'abu li'annahu al-ma'na alladhi yurakkabu haka ne ko in aka ce usulul tafsir usulul tafsir in kun lura da kyau an ɗauki lafazin usul sai aka raba a jikin mene a tafsir ko kun ga duk kalmar da aka raba ɗaya a jikinta ana ce mata murakkaba to wannan wani irin murakkab nau'i na murakkab murakkab ne idafi an ɗauki kalma an raba ta a jikin kalma sai aka yi ma kalma ta biyu wasu ƙasa ko kamar ka ce usulul fiqhi kamar ka ce mustalahul hadithi kamar ka ce abdullahi abdurrahmani wani shaki ce mishi al-murakkabul idafi sannan kuma akwai al-murakkabul isnadi inda zaka ɗauki fi'ili ka jingina a jikin fa'ili misali kana da mashin sunan mashin ɗinka ja a zaidu to yanzu za a ja a zaidu ba kana amfani da shi bane a matsayin jimla fi'iliya ba a yanzu suna ne fa mun kira ka za mu walima baka zo da wuri ba gashi kai ga abinci kala kala mana iji kai ka ake jira kai abu da aji baka zo ba sai muka kira ka lafiya mallam baka yi su ba suka ce don Allah a yi min hakuri amma gani na zan zo wallahi ja'a zaidin ta faci me kenan za mu dauka mashin ɗinka ko gani ko to wannan ya zama suna ne yanzu ana ce mishi murakkab isnadi fomulan shi kawai fili da fa'ili ne kawai za gani kamar shaba karnaha shaba karnaha kun gani yau kai kanka zaka iya zaka iya hadawa kawai ka kira ga biran kana da wani biro mana in ka ba rubutu kai ka ce kana ingila sai ka samu wannan biran jalasa zaidun ko kuma ka sami shi ka sami suna a daga ma ibrahimu a nuna sakina sunan sunan biran kenan a daga ma ibrahimu a nuna sakina to ya zama murakkab isnadi a matsayin suna kawai mun fahimci nan ko sai kuma akwai al-murakkabul masji almarkabul masji inda zaka dauki sunaye guda biyu sai ka cakuda su ta yadda ba ma za a gane sunaye ne guda biyu ba aslan kaman sibawaihi kaman rambawaihi kaman niftawaihi kaman khamarawaihi kaman sibawaihi kaman rahawaihi ko dake malaman hadith su sun taba kan rahuya ne ba rahawaihi ba to Allah ka ji kan malamai to idan ka lura da kyau ai kalmar murakkab ne ko usulul tafsir murakkab ne ko to me ma'anarsa kalmar da usul jam'i ne na aslu wanda yake da ma'anar tushe abinda ake gini a kansa lafazin kuma a tafsir yana nufin alkashfu wal bayani alkashfu anil mugatta wani abu da yake rufe sai ka bude shi shine ma'ana tafsir ka bayyana da shi to usulul tafsir mai ma'anarsa malam sai ce man yatlubu ta'rifa duk wanda yake son ya san ta'rifi na usul tafsir laysa yata'abu to ba zai gaji ba li'annahu al-ma'na alladhi yurakkabu saboda ma'ana ne wanda aka jingina ma kalmar nan da aka yi tarkibinta wato kalmar nan da aka hada ta wato ma'ana lafazin usul tafsir idan ka dauke shi da ma'ana al-murakkab to ga ma'anan nan zai baka وعرفوا المراد بالتفسير بالكشف والتبيين والتنوير fal aslu ma yubna alaihi al-ghayru to shukran to kafin yi maka bayani akan me ma'anar tafsirin eh, istilahan yanzu ya ware kalman ya bantare ya raba kalmomin sai ya dauki kowace ɗaya maka bayani sai ya ce fal aslu ma yubna alaihi al-ghayru takadirin baita suka ce fal aslu ma yubna al-ghayru alaihi in aka ce al aslu shine duk abin da ake gina wani sa akan sa an ce akwai wata kifi idan ka kama kifin nan daidai rabinta za ka yanke wutsiyar ka je ka yi amfani da shi wajen kan da gangan rabin gangan cikin sai ka ce ba ruwa za ta shiga wata ho an ce akwai wannan kifin to abin da ka taba gani ba ba ka ce karya ba wa ya kullu kuma la ta'lamuna an ce akwai wannan kifin to kun ga wannan kan da gangan cikin wanda ke ci gaba da yaɗo in dai da gaske ne akwai duk abin da ya tsoro na bitsiyan kaga zama ne kaga ya zama far'u wajen kan ya zama aslu kaman kututturin ice ne ka yanke ice in ka yanke ice kaga ai kututturin ta zai mene zai kara toho ya ya dauko ya sama ko shine al'aslu tushe din kaman foundation na gini kaga ni aslu ha sabitun wa faruha fi sama kaga base kenan base ko root falaslu ma yubna ma yubna al-ghayru alayhi aslu shine abin da ake gina wannan sa akan sa fahfazhu to ka kiyaye wannan karatu fa ya najibu ya kai zababbe fa huwa khairun to alheri ne fa ka kiyaye wannan karatun ya kai zababbe ka ji manin da suka ko ya kai zababbe motivation kenan ko Allah ka sa mu dace to malam sai ya ci gaba da cewa wata saboda yana lokacin namu ne amma akwai abubuwa da dama وعرفوا المراد بالتفسير بالكشف والتبيين والتنوين وعرفوا المراد بالتفسير ما لمي sun fitar da ta'arifin manufa da kalmar at-tafsir ma'ana menene kalmar at-tafsir tunda mun ji ma'anar usul ko to meye ma'anar at-tafsir labasin at-tafsir yana da ma'anar al-kashfu yaye wani abin da yake boye kun gani an san tafolin an rufe mota duk wanda ya zo bai gane ko menene a rufe sai ka ɗauke tafolin ɗin ka yayi yanzu ya zama mene ka yi kashafi kenan shi ne bidiyar sukan ce ai an mishi kashafi wai ya ga Allah inna lillahi inna lillahi ka jere nin wayo da wannan ido namu ido namu wanda muke kallon sabo ne zamu ga Allah wallahi wallahi malam muke kallon barna ne zamu ga Allah yau ko bincike kake cikin intanet na wani littattafai na addinin musulunci an dinga turo maka wutar tsare-tsare ci kenan sai dai ba za ka shiga cikin jami'o'in mu ba to irin wannan ne wala yi hilar an yi akhirar tabbata to masu editin fim ko ku baka ne masu editin fim masu aikace-aikace a gidan talabijin masu aikace-aikace a abu ne fc jami'o'i fce ne makarantunmu wallahi sai sai da ke istighfari kawai a dam eh da asibitocin ma wai in kana asibitocin su da sauki in likita ne wannan babu komai babu komai kai Allah wala yajuz lahu an yakir tabata astaghfirullah Allah ka gafarta mana na'am to ma'anan alkashif shine ka yaye wani abun da yake boye ba a san shi ba sai a san shi wata bayani da bayyana da abun da yake boye ba a san shi ba sai kai bayanin sa wata tanwir da haskakawa shine tanwir an yi flashing kenan ko tanwir ba tanwirin hawali haskaka abin da ke baki ba a san shi ba kinaya ne bakin nan kinaya ne akan abin da ke ba a san shi ban jahilci التحرير والتنويب وكيل بالتأويل في الترادف وهو الذي له تيانا قد كفي وكيل وني قولي أكتشي لفظ التفسير بالتأويل مرادف ناشي واتن سينونيم ناشي كلمة تكي كسان تكي دم أنن تفسير إشيني التأويل lafazin at-ta'wil yana da ma'ana at-tafsir kun san at-tafsir at-ta'wil kan zo da ma'anar fasara ko kuma yakan zo da manin sakamako yakan zo da manin sakamako eh me yace menene suran suratul yunus bal kadzabu bi malami hitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu kafin sakamakon abin da suke kare ta zo musu kaji kuma nan to lafazin at-tafsir wakila bitara wakila fi taradifi bitawili wani kauli aka ce lafazin at-tafsir muradif kalman da take da ma'ana kusan daidai da ita ita ce at-ta'wil muradif shine kalma da take daidai da kalma wajen ma'ana ko iri ɗaya da kalma wajen ma'ana kaman jalasa ka'ada kaga muradif ne jal mur- mu- muradifan ne kaman mene kuma kaman maharu da sadaq wa huwa allazi lahu ikhtiyaran qad kufi wa huwa allazi lahu ikhtiyaran shine abinda malamai suka zaba wato wannan ma'ana na al-kashf wa tanwir wa wa tabyin to shine abinda malamai suka zaba dangane da mene ma'anar at-tafsir shine bayyanar da wani abu wato lugatan kenan fa qad kufi wanda yake qad kufi wanda yake aka bibiya ثم قفينا على آثارهم برسولنا لأجل أن يصحح التفسير ويبعد التحريف والتقصير haka ne ko? وجملة التعريف بالتركيب معلومة للناظر اللبيب to wa jumlatul ta'rifi sannan adadi wato ta'rifin sh- kalmar usul tafsir a dunkule a cikin jumla bi tarkibi idan ka dauke shi a matsayin kalma ce aka ram- aka raba cikin kalma compound noun kenan compound noun ma'lumatun sanin lil nazir labibi ga mai bincike al-labibi abin so wato ma'ana ma'anan kalmar idan ka kula a matsayin kalmar ce aka raba cikin kalma murakkab wahayal qawaidul lati takunu sune ma'anan kalmar shine ka'idojin nan da sune sukan kasance muawwalat tafsiri madogara wajen tafsiri lazzunun banda zato ma'ana ka'idojin da ake bi a fassara alqur'ani a takeice kawai shine ka'idojin da malamai suke bi su fassara littafin Allah subhanahu wataala shine ma'ana at-tafsir a dunkule kawai kun gane ko za mu zo insha Allah ta'ala a cikin darasatun fi ulumul qur'an to me yasa suka fitar da ma'anar tafsiri shine li an yasahha li an yasahha tafsiru na'am li ajli an yasahha tafsiru wa yabudu tahrifu wa taqsiri wa taqsiru na'am li'ajil an yusaha tafsiri sun fitar da wannan ma'anan ne na tafsiri domin a inganta tafsirin saboda haka duk wanda ya zo yana fassara alkur'ani ba tare da ka'idojin da malamai suka sani ba to wannan mene barna yake kawai waya bu da tahrifu waya bu da kuma a nisanci wato mai tafsiri ya nisanci a taharif karkatar da littafin Allah ya fassara shi ba daidai da yadda malamai suka fitar da shi ba za mu ga alkawa'id ku duba cikin alitikan za ku ga alkawa'id da saurin ta malolin ƙuran alkawa'idun lati to'inun mufassir akwai al'adawatun lati ya hataju ilai hal mufassir kuma akwai adabul mufassir kamar yadda za mu gan sunan ba ka yin tafsirin sai kamar da waɗansu qualities amma mu yanzu la tafsiri ya sako ikon Allah wanda ma ba shi da ɗabi'u na gari sai gan shi ma yi wai malamin tafsiri ɗan banza a gari waya buɗe ta harifu sannan kuma mai tafsiri ya nisanci karkatar da littafin Allah ga wani ma'anar da ba shi ne a Allah ya ke nufi ba wata ƙasir da kuma sakaci wajen yin tafsirin masajir tafsiru an wa'uhu to ga masdarora nan na tafsiri da kuma nau'o'insa in an ce masadir shine sources jam'in masdar gurare da ake samu tafsirin Allah littafin Allah kawai yanzu suke nisan zan fasa littafin Allah da nake so ba ni da wannan dama a inda za ka fasa littafin Allah to dole ga inda za ka samu tafsirin nan ku duba na daga cikin abin da ake zargin wasu malamai yanzu kawai ni idan ina neman ma'ana ina neman tafsirin ayan alkur'ani ko sai shiga cikin dictionary zai yiwu kaga ba sai yiwu ba ko kuma in shiga cikin littafin adab kawai ina neman tafsirin tafsirin qur'ani ba sai yiwu ba dole ne sai ka shiga cikin littafin tafsirin sannan zaka san tafsiri na farko kenan na biyu kuma sai ka shiga cikin hadisan sannan ne zaka samu tafsirin qur'ani da da kuma fatowa na na tabi'ai sahabbai da tabi'ai nan ne zaka samu tafsiri to malam shine ya ci gaba da cewa masadirul tafsiri guraren da akan samu tafsirin alkur'ani lil iyani wanda yake ana ganin shi karara makanan makana bil ma'thuri wal burhani shine tafsirin da aka yi shi bil ma'thur wal burhani tafsirin alkur'ani da hujjoji tafsirin alkur'ani ya kasu kashi biyu ne akwai at-tafsir bil ma'thur akwai kuma at-tafsir garin ma'thur at-tafsir bil ma'thur shine tafsirin da aka yi shi da ayoyin alkur'ani fatalaqa adam min rabbihi kalimatin ko fatalaqa adam min rabbihi kalimatun fataba alaihi mu yi waɗannan kalmomin sai wata aya ta cikin suratul arabi ta ce qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin haje fassarar waɗannan ayoyi waɗannan kalimatun din ko kaga ne yanzu an fassara alkur'ani da alkur'ani to tafsir ibn mansur kenan ko kuma alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn zulmu anan ba ordinary zalunci ne wanda ka sani ba ma'anan sa shirka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kyau inna shirka la zulmun azim baka ji baka ji maganan lukmanul hakim ba inna shirka la zulmun azim kaga wannan tafsir bil ma'thur kenan inda zaka dauko ayan alqur'ani sai ka fassara ta da aya irin ta ko kuma hadisi ingantacce wannan shine tafsir bil ma'thur a takaice shine ma da sai ce wal akhdhu bil ma'thur fihi aslu yin tafsiri da abinda aka ruwaito daga abinda aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani da kuma ayo da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam shine asali wajen tafsiri bi sharti an yusahiha fihi an-naqlu bi sharti an yasiha fihi an-naqlu ay an yasiha an-naqlu fihi subhanallah masadir tafsir al-iyani ma kana bil ma'thur wal burhani eh na karanta watan masdarora na tafsiri ma'ana in za ka yi tafsirin alkur'ani ina ne za tafsirin ka zai kamata ya samu asali tafsirin ka ya waje bane ya samu asali daga ina daga alkur'anin shine ma kana bil mansuri ko kuma daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wal burhan tare da kuma hujja to sharadin tafsiri da hadisi shine wal akhdh bil ma'thuri fihi aslu yurqu da tafsiri bi ma'thur ma'ana asali in zaka fassara alqur'ani to ka fassara shi ne da alqur'anin ko da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine asali wal akhdhu bil ma'thuri fihi fihi aslun yin tafsiri bil ma'thur shine asali kaje ka sami tafsir ibn kathir kaje ka sami adwaul bayan kaje ka sami tafsirin al-imam suyuti amma wanda aka mai tahqiqi ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur amma wanda aka yi mai tahqiqi to ne zaka samu tafsiri bil ma'thur ba wai iyakan su kenan ba akwai littafin bi sharti an yusahaha to asali idan zaka yi tafsiri bil ma'thur da hadisi to bi sharti an yasiha an naqlu fihi an naqlu masdar ne bi ma'ana al manqul da sharadin abinda aka ruwaito na tafsirin daga hadisin ya zanto ya ingantu mana in zaka yi tafsiri da hadisi to sharadi ne hadisin nan ya inganta karka je ka dauko hadisi ribabbe ko hadisi mawdu'i ma ka zo kai tuma mutane tafsirin qur'ani a wannan ba shi halasta anwa'uhu anwa'uhu takunu takunu min thalatha mashhuratun bin naqli wal wirasa anwa'uhu sai kuma abin da ake ce mishi anwa'ut tafsir nau'o'in tafsiri anwa can nayi bayani a tafsir bil ma'thur ko sai kuma tafsir gairil ma'thur shine tafsirin da aka yi shi ba ba aya ba ba alqur'ani ba da fahimta ne aka yi shi ko kuma a tafsir bin ra'ayi to bin ra'ayi nau'i biyu ne akwai bin ra'ayi mahmud akwai bin ra'ayi mazmum bin ra'ayi mahmud ka sami kaman tafsirin adwa'ul bayan a afwan ka sami kaman wannan tafsirin tafsirin na wannan tafsir karimin rahman ko ka samu wannan ka samu rajul adhan misali ka sami tafsirul baidawi da makamancin irin wannan sannan kuma gairil ma'asu abin nan bin ra'ayin mazmum ka je ka samu tafsirin yan shi'a ka je ka samu wannan duk za ka gani wai wati ne wasu zaitun na ga wani clip na bidiyo in ba na manta ba a tini shi ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam az zaitun shi ne abubakar a afwan ba abubakar ba shine aliyu kai abun nan na tsaya ne shuru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya shirya Allah ya shirya fa khairu ma yufassaru alqur'anu bimithlihi liyabdu albayanu haka ne anwa'uhu nau'o'in tafsiri takunu min thalatha kan kasance ne daga nau'o'i guda uku mashhuratun bin naqli waɗanda nau'o'in nan sun shahara ta hanyar riwaya wal wiratha kuma sun shahara ta hanyar gado asbabu mirathul wara thalatha wahya nikahun wa wala'un wa nasab ko to haddi yaje cin yace malahu asbab mirathul wara thalatha wannan baitin eh, menene ke cewa ne to an baitin ya zo mun kwaji Allah ka samu dace so lafazin alwuratha yana nufin abin da aka gado so saboda haka waɗannan nau'o'in guda uku an ruwaito su ne kuma an gado su daga malamai fa khairu ma yufassaru alqur'anu bi mithlihi li yabdu wal bayanu to dukkan su nan nau'o'in nan guda uku shin wanne ne halasta a fassara alqur'ani da shi to abin da ya fassara ya halasta a fassara alqur'ani da shi shine abin da Allah ya saukar da shi wato ma'ana babu tafsirin da ya kai kurewa wajen giredi fiye da a fassara littafin Allah da littafin Allah a fassara alkur'ani da ayan alkur'anin shi ne sai ce fa khairu mai fassara alkur'ani mafi alherin abinda za a amfani da shi a fassara alkur'ani bi mithlihi shine kwatankwacin sa li yabdu al bayanu domin bayani ya bayyanu qarara al qari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a sai ka da fassara da yawma yakun nasu karfana shimul sus ثم الذي يفسر الرسول ليسهل الطريق والوصول sai nau'i har ila yau kuma sai nau'i na biyu nau'i na farko shine ka fasara alkur'ani da alkur'ani shi yafi komai kyau da dadi sai kuma nau'i na biyu inda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya fasara alkur'anin shi ne sai yasa ce thumma alladhi yufassiru rasulu sannan kuma sai nau'i na biyu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya fassara liyasulat tariqu saboda hanyar isa zuwa ga ma'anonin alqur'ani ne yi sauki wal usul da kuma kaiwa zuwa ga manufa din liyasulat tariqu domin hanyar ta sauki wal usul da kuma isa zuwa ga manufan Allah subhanahu ta'ala a cikin alqur'ani din tunda ai babu bayan Allah babu wanda ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam sanin yadda ake tafsirin ko ثم الذي أتى عن الصحابة أولي النهى والفهم والنجابة سينو إنا أكو وانا نمبر دي تفسير نبي المعثور دي كنسو ثم الذي أتى عن الصحابة سي تفسير دا أكا سامو يازو دك الصحابي شوا كذا شيني معنسا كذا أولي النهى سيني ما أبو جنهم كلا والفهم دا فهمتها والنجابة دا زابي تو الله كذابي وما يعرف الرحمن مسمى عبد الله بن عباس كو wanda mazo sallallahu alaihi wasallam da Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil haka ne ko Allah ka samu dace wa thaniyal masadir thala na'am na'am wa thaniyal masadir tiladi وهو الذي يكون باجتهاد وثاني المصادر سي مصدري نبيو daga cikin masadir na tafsiri tunda ai ya nuna mana na farko ko me masdarin farko shine alquran bilquran to malam sai ci gaba da cewa wathanil masadir masdari na biyu source na biyu wanda za a amfani da shi wajen fassara alkur'ani attiladi wanda yake da dadde alqadim bi ma'ana wa huwa allazi yakunu bi ijtihadi shine wanda zai kasance da ijtihadi ijtihadi nawa ne ne ijtihadi na sahabbai da kuma tabi'ai hmm komin ijtihadin ka wajen fassara iya fassara ta ya za a yi baka da wani ilimi ko ga dauki Qur'ani ka fassara shi ba zai yi ba ba zai yi ba sai dai dole ga daga waɗanda ka dogara da magana fatawa na wani sahabi ko makamancin wannan lafazin attilad yana da ma'anan attalid ismul fa'il attalid akan ce attalidu akan ce attalidu akan ce attilad wa huwa alqadim shine tsoho wa aksuhu aksuhu shine at-tarif wa huwa almuhdath ko kuma muhdith sabon abu don kuma aka ce almalul tilad ana nufin almalul qadim almahfuz almahfuz inda al-insan tsohon kudi da mutum ya iji shi lafazin attilat kenan watan yana nufin abin da yake nufi wa ba'dal bayan wa saniyat masadiri kun gane ko masdar na biyu wa saniyal masadiri tiladi masdari na biyu bayan wancan tsoho wancan wani tsoho wani ne tsohon shine bil mathur wanda aka samu duka magabata tunda ai wannan gado akai duk wanda yazo duniyar shetar eh kamar yadda ake manoma kirani na duki tsohon ciniki duk wanda yazo duniya kai tar wal wirasa eh wal wirasa ba wa huwa alladhi yakunu bi ijtihadi to masdari nabi shine masdarin da aka yi shi da ijtihadi wa rubbama yad'unahu bir ra'yi wal lokaci masukin kira shi bil tafsir bil ra'yi wa in turid fa khudh hudita ra'ayi wa in turidto in kana nufin in kana nufin kai riko da wannan fa khudh ra'ayi ka rike ra'ayina hudita Allah shiritar da kai lafazin hudita jumla ce mu'tarada jumla mu'tarada kun gane ko masha Allah to ya bijiro da ita ne domin ya maka addu'a ya sa ka kaji kana son abin hudita Allah shiritar da kai in kanin ra'ayu al-usuli amma idan ra'ayin nan an yi shi bisa ga asalola bisa ga ka'idodin malamai fa innakul mahmudu to shi wannan tafsirin da aka yi shi wanda ya dace da ka'idojin da malamai suka shimfida to fa innakul mahmud shine zai zanto at-tafsir bil ra'yi al-mahmud tafsirin da aka yi shi da ra'ayi mai kyau lil fuhuli wanda yake gamalai yana yiwa ne kuma wannan malamai dakaru a cikin wannan fanni malaman da suka san abin su suke wannan kalmar alfahul jami ne na alfahlu dakari mun fahimci wannan ko dakarun malamai da aka sallama musu kamar su imamu shafi su kalli aya kawai su yi istinbadi su ce ai tana karantar da kaza ne kuma su kama ka hujjoji akai in kana ra'ayu al-usuli fa innahu al-mahmudu lil-fuhuli wa in yakun bir ra'ayi zaka al-imma fa innahu mazmumu kullal zammi haka ne masha Allah to tafsiri na wanda muke bayani akai shine tafsirin bil mazmir ra'yil mahmud shi a tafsir bil ra'yil mahmud shine tafsirin da aka yi shi da a istihadi istihadin kuma da yake mai kyau ne yana da madogara istihadi ne wanda ke bai bauɗe daga ainihin hakikanin abin da Allah ke nufi ba istihadi ne wanda aka dace cikinsa to wa in lam wa in yakun bir ra'ayi idan tafsirin ya zama an yi shi ne da ra'ayi wa in yakun bir ra'ayi zaka al imma fa innahul mazmum wannan shine makanta kun gane ko fa innahul mazmum shine at-tafsir bil ra'yi al mazmum watan ra'ayi ra'ayin da aka yi shi ba tare da basira ba ba tare da mene hazaka ba ra'ayin da aka yi shi babu madogara fa innahul mazmum shine kusashen kusashen tafsiri watan tafsirin da ba a so kullar zammi shine tafsirin abin zargi dukkan zargi ya ce za ka ilmi
na'am in yakun bi ra'ayi za ka yi mm na'am ok ok, ni na karanta shi in ma to shukran zaka al'immi ne eh a wannan shine daidai shine tafsirin da aka yi shi ba wayewa shine tafsirin da aka yi shi ba wata hujja da ra'ayi wanda yake abin zargi abin kushewa da molanka Allah shi kare mu na'am kuma shine tafsirin da ba a karba ka je ka duba kashab na zamakhshari tafsiri ne bin ra'ayin mazmum ya warwatsa aqidoji a cikin bid'anci in bid'a ya warwatsa abuwa musamman ayoyin da suke magana akan ayoyin magana akan suke magana akan siffa yadullahi fawqa aydihim maimakon ayi fassara maka hakikanin hannun Allah ne to amma Allah shine ya san hakikanin hannun nasa wata a farwala ma Allah ilimin abin to kai baka taba ganin Allah ba ni ma ban taba gani ba ka gani sai mu sai mu fawwala ma Allah to eh hannu ne Allah ke yadda hannun Allah na kan hannayensu to amma yaya hannun yake ban sani ba kai ma baka sani ba a to sai a ce hannun na sai a ce ai ba hannu bane in ka ce kai haka ai ka sifanta Allah da mutum sai a ce maka ai ni'ima ce hannun ake nufi ko makamancin wannan Allah shi kyauta shurudul mufassir ga sharuɗa nan in za ka yi tafsiri sai ka cika waɗannan sharuɗa to da Allah mu sa mu lura su da kyau wai yanzu malaman da ke tafsiri har ake sa sa rediyo ya sun cika tafsirorin nan sun cika waɗannan sharuɗa imamu sayyidi fa sai da ya kawo ilmuma guda goma sha biyar in ba na manta ba a cikin halittar fi ulumul qur'an duk wanda bai san sa bai kamata ya bude baki ya faɗi kalma ba dangane tafsirin alqur'ani wayin kana malamai sun mushi jaya sun ja mushi akan wannan a ce duk waɗannan ilimomin sai ka san za ka yi tafsiri to ai sahabbai da suka gabata ba san waɗannan ilimomin duka ba amma kuma sun yi tafsiri kun gane to sai dai zan to kenan mahim ka san mahimman abubuwan da ake so ka sani tukuna kafin ka tafsirin alkur'ani gaskiya duk wanda bai na bai da nahau to gaskiya yana da matsala ga tafsirin shi dole a samu matsala duk wanda bai da ilimin nahau gaskiya dole a samu matsala irin a samu abin nan to wai ma in baka da ilimin nahu jawo ayan ma zai zama problem ne mutum sai ya ji jawo yana kurakurai dole sai ka san ilimin hadisi dole sai ka san ilimin ka san qur'anin ka san qira'at ka san hadisi ka san luga ka san tauhidi ka san fiqhu duk ga sunan wa jumlatu shurut lil mufassiri jumlance ka'idar sharuɗan yin tafsiri ga mai tafsirin an yi alamar tauhida shari'i ne na farko kasan ilimin tauhidi da tabassuri domin wayewa don baka da ilimin tauhidi to ba za ka waye ba ba za ka samu wayewa ba wale take taharifu fihi wal hawa wa man yakun muharrifan faqad hawa wale take taharifa kuma sannan ya ji tsoron Allah subhanahu wataala kada ya ringa karkatar da lafazan alkur'ani ga waɗansu ma'anonan da ba su ne Allah ke nufi ba fihi cikin tafsirin walhawa kuma kada ya bi sarransa domin tauhidi zai ne shine zai baka dama ka sa tsoron Allah cikin zuciyarka kai kokari kada ka bi kuma san zuciyanka ko da alkur'ani ya yi gatso gatso akan aqidarka haka nan dai ka ɗauka ka fassara ka wuce kanka basar ranka wa man yakun muharrifa duk wanda ya zanto mai karkatar da ma'anonin alkur'ani da kalmar cin yuharrifun kalima amma wadai ko to faqad hawa haqiqa ya halaka ya halaka ya fada cikin halaka wali alamar tafsira wal usula wa jumlatul hadith wan nuqula wali alamar tafsir sannan mai tafsiri kuma wajibi ne ya san haƙiƙanin ilimin tafsirin ya sami ilimin na usul na tafsiri musamman ulumul qur'an zan yi tana wani malami na Sheikh Amin rahimahullah da na je wajen shi na ce ina son ya karanta da ni tafsirin qur'ani ya ce to za ka iya lirabin alkur'ani dukan shi na ce aka rama kallawa za a taba sai ce a ban san ji ka za ka taba ban san ji ka za ka taba sai in ce to aka rama kallawa zan zo da da wannan da ulumul qur'an sai ce yawwa to idan ka zo da ulumul qur'an ai ka san tafsiri kuma ma'ana in ka ɗauko ulumul kuna ka karanta to ka sami mifta na tafsirin kur'ani cikin sauƙi wallahi ban san malam jafar ba what is 19 1990 wani abu shekarun da ya fara tafsiri a maiduguri sai na ga tafsirin malam jafar wani a- a- muna da wani te- muna da wani talabijin wanda yake kamo tashoshi da mai karfin gaske ina kafa tashan maiduguri to a cikin da rana haka mun kunna malam sai gashi an sa shi na tafsiri wallahi ma tun da zauna na- na- na na kalli tafsirin nan ce wannan ya san tafsirin qur'ani wallahi kwa saboda ulumul qur'ani ya karanta yi ku duba da can kafin ya je madina ai yana tafsiri amma da ya dawo fa jawu atmosphere na tafsirin najeriya ga baki ɗaya sai canja yanzu in ka zo zaka yi ma mutane tafsirin qur'ani kana wani yaye yayen kisoshi ba ba zai saurare ka ai na hujjoji ne kawai Allah ka cika manin manin Jafar to wal ya'lam at-tafsir dole ne ka san shi kan shakikanin ilimin tafsirin wal usul da ka'idojin tafsirin wannan Dr. Khalid Sabt yayi wani wani tafi akan wata risala akan qawaidut tafsir ina da kyau mu nemi littafin nan risalar nan qawaidut tafsir kuma yayi sharhin ta ina jin kamar mujalladi biyu idan Allah ya ba mu iko ina ganin kila zan mu samu lokaci mu sata majalisar namu insha Allah na a'a shi wannan qawaid ne eh musayi tayyar ba fusulun fi usulit tafsir ba eh banda wannan shi wannan qawaid ne kai akan akan tafsir malam masu malam littafin risalar tana da kyau mutuka afwan wa an yi وليعلم التفسير والاصول dole ya san usul na tafsir wa jumlatul hadith kuma ya san adadodin hadisai waɗanda za su taimaka mishi wajen tafsirin qur'ani wan nuqula da kuma abin da aka ruwaito na hadisai din wa an yujida nahwu kuma duk do- dole ne iya nahwu to kaji baka iya baka san fi'ili da fa'ili ba amma kana tafsirin qur'ani wallahi wani ko fi'ili madhi ma nan yakin badar ne ya iya gano ka fi'ili madhi in ka baje mishi ayoyin alqur'ani amma Allah ya gashi ne da na tafsiri kuma wannan abun ko ya fatsari a Abuja ka je Abuja mana kai kallo wallahi ni akwai wanda nake ni ban ma san karatun shi anan anan da ya ba karatun sa anan ban sani ma ba sosai ba amma Allah kallahi ko sai ni na samu labari Abuja yana da wani babban masallaci da ke tafsirin Qur'ani ce inna lillahi inna ilaihi raji'un tafsirin Qur'ani ya sauka wal lugati haka nan kuma ka san lugat ilmin ka san ka san ilmin luga ma'anan ka san eh, ka'idojin luga ba yumayyizul aqwala wanda zai iya bambance na na yumayyizul ladhina ko thumma al- kai Allah saka da alheri lalle wannan ko zai fita zai fita kun san kun gani yumayyizul ladhina wanda zai iya bambancewa tsakankanin allazina da al- da da allati kun gani domin allazina isim musul ne wanda ake amfani da shi ga zukur ko ukala wannan kuma li jama'atul zukur ukala allati kuma li jama'atul inas to in mutum bai iya bambance su ba shikenan waqtal dawud jaluta sai ɗaya ya kashe ɗaya to ja mu je to shi mai jin tafsiri bai san wa aka kashe ba waye kisan ba a ya ji dai mai tafsiri ya ce da ya kashe da ja mu ji a cika ba wallahi ma na duk wanda bai san nahau ba duk wanda bai san nahau ba wannan hawa wadda lugati haƙƙu man talab ko ibn jazari kuma ke cewa wali alamin nahawa wala muqaddima wa eh wala muqaddima wa yanbaghi an yalzama al-adaba bi kauni hali talibina baba wa yanbaghi kuma ya wajaba mai tafsiri an yalzama al-adaba ya lazamci dubba a ganka kana da kamala ba sai ka zo tafsiri ba malam ko a ganka can kana busa ta ba sai ka je misira za ka yi kallo mana abin ya baka mamaki wani ke gaya mana wata ce ta karanta da su tafsiri fa kamar misali a ce wannan littafin tafsirin mukarrar ne na makaranta in in wannan wani malami na suka yi in ya zo da wai shi ne fa littafin tafsirin fa zai haka kan tebur fif, fif, ya sha da gurguban alli sai ya maka haka sa wallah malam ka je kai kallo to wannan a ce wai wai malamin da ke karantar da tafsiri ne Mar- marhala kuma ta jami'a wani wata kuma da wani ke ba mu labari ita kuma sai ta busa zauna ta busa ta ba tukuna sannan sai ta shigo aji ta zo ta yi tafsi ita su Allah dai shi kyauta kawai mana Allah ya shirya to wajibi ne kan ladabci kyawawan ɗabi'u domin bi kauni ha baban littalibina saboda wannan ladubba din da za ka mallaka su za su kasance maka kofa ne ga masu daga ɗalibai wali khulisul ilma ya kun khalika na wali khulisul ilma kuma sannan ya tsarkake iliminsa ma'ana ya tsarkake Allah cikin ilimin ya kun khalikan ko wanda ke zai zama zai zama sa kaman wata siffa ɗabi'a wacce za ta ƙara mai girma da daraja waliyan sahil aduwa kuma yayin nasiha ga abokin gabansa was siddiqa ko was sadiqa da kuma abokinsa ma'ana in ya tashi tafsirin yayi tafsirin idan tafsirin ya faɗo akan abokinsa ya- ya- ya- yayi haka ma in ya faɗo akan abokin gabansa yayi kada ya ce ai saboda alhaji wane ne to walil mushrikin alladhina la yutuna zakata in ya tashi alhaji bai ba da zaka in ya tashi sai ya ce Allah a, bone azabar Allah ya tabbata ga mushrikai amma su ne waɗanda ba su ba da zaka ce a ai dama ai ba musulmi bane ake nufi anan waɗanda domin su mushrikai ai ba su ba da zaka ko to su kadai ko ake nufi anan saboda ga alhaji a gurin Allah shi kyauta to wal yukhlisanna kuma wajibi ne shi mai tafsiri ya tsarkake niyyarsa amilan ko yana mai yin aiki tukur wajen tafsirin nasa wal wal uh, wal yukhlisanna al- to in ma ka ce wal yukhlisanna khaliqan al amil shi mai aikin tafsirin wajibi ne ya tsarkake mene ya zarkake niyyarsa ko kuma ɗabi'unsa khalika wa ma ma takun inda mri'in min khalikatin wato ma'ana ɗabi'ansa wajibi ne zanto ya- ya tsarkake ɗabi'ansa ku duba da kyau kar ka faɗi ƙarya hadisi ne na Imam Tirmidhi Abu Dawud ma ya fitar da irinsa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala fil qur'ani bi bi ra'yihi fa asaba faqad aqta duk wanda ya faɗi ra'ayinsa alqur'ani wajen tafsirin qur'ani ya dace da ra'ayinsa fa ya dace to fa kada kada yayi kuskure da ra'ayinka ba ka sani bane ko zaka zaka dauko ra'ayinka ne kawai ka kawo kai daidai kuma to amma shi ma kuskur kai kuskure haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ina kuma wanda bai da ilimin gaba ki da Allah shi kyauta na a'a ai abin da ke nufi anan ko kuma anan abin da ba a so shine kayi tafsiri da ra'ayi amma na farko baka da ilimi akan abin kwata-kwata kai kawai shaci faɗe kawai kayi na biyu kuma baka da madogara akan abin iyi ko da mutum ya dace ya yi barna ya yi kuskure saboda maganan Allah ne fa asbabul ikhtilaf fi tafsiri dalilan da akan sama wajen eh, wanda ke shi kan kawo sabani wajen tafsiri wa jumlatul asbab fil khilaf mabdhulatun tu'addu lil muwafi haka ne ko masha Allah wa jumlatul asbabi adadi jumlola na adadi ko kuma jumlolar dalilai fil khilafi da ka- da wajen sabani wajen tafsiri mabzulatun su ne waɗanda aka su ne suka kasance su ne waɗanda suka kasance abin watsawa da ka bazala ya buzulu ko bazula ya buzulu watsa kokari watan tu'addu wanda ake lissafa su lil muwafi bisa ga ainihin dacewa ko wa jumlatul asbabi watan jumla na ababen da kan kawo sabani wajen tafsiri fil khilafi wajen sa tafsirin qur'ani kaji sahabi ka- ya ce kaza ne tafsiri ko kaji sa- wasu tabi'i ya ce kaza ne tafsirin kalma kowa ne ya ce kaza ne da aka samu daga sahabbai ko tabi'ai mabzulatun waɗannan watsatsu ne a cikin littattafai ma'ana malamai sun rubuta su a cikin littattafan littattafan tafsiri to addu wanda ake li- wanda ake lissafa su lil muwafi bisa ga dacewa wato ma'ana in kana son ka san dalilan da kan sa a sami khilaf wajen tafsiri to ga sanar rubuce a cikin littattafan malamai shine zai kaka mana su insha Allah ta'ala mithlul qira'ati idza ta'addadat wa awjuhil i'rabi in taraddadat mithlul qira'ati kamar misali na daga cikin ababen da kan kawo ikhtilafi wajen tafsiri akwai kira'o'i fatalaka adam min rabbi kalimatin fatalaka adamu sai adamu ya karɓi waɗansu kalmomi daga ubangijinsa amma wata kira kuma fatalaka adama min rabbi kalimatun kaga nan kalimatu shine fa'il amma wancan faka adamu shine fa'il kun gani sai aka sanya su kalmomin ne da kansu suka zo suka suka hadu da annabi adam to anan ne sai kaga wannan ya fal- ya ya fassara ya ce fahimtar su kaza ne wannan kuma ya fassara ya ce fahimtar su kaza ne ma'ana ikhtilafi da akan samu wajen qira'o'in alqur'ani nan ne man sha'u nan ne mafarin ikhtilafi da akan sama na na tafsiri kaman sukirat sukirat mun bance nan ko wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kulli min inda rabbina wani inda kan dauki wannan wawun din istinafiya ce waras wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san tafsirin alqur'ani hakikanin fasarar sai Allah dukkan sa Allah ya san tafsirin tabansa kun gane ko wannan wawun din magana ya kare to wannan wawan din wani mafarin magana ne sai ya ce warasikuna fil ilmi matabbata cikin ilimi su suna cewa ne amanna bihi sun yi imani da alkur'anin kullum dukkansa daga ubangiji ne kaga anan Allah ne kawai shine yake bantu da sanin tafsirin alkur'ani ko idan kuma waɗansu suka ɗauki wawun ɗin nan atifa ce zai zanto ma ya lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi babu wanda ya san cikakken tafsirin alkur'ani sai Allah hada da wani kuma da kuma an rasu kuna matabbata cikin ilimi su ma sun san tafsirin kur'ani to kaga anan kaji wacce balabu ya jingina sanin tafsiri ga Allah shi kadai dukansa wannan kuma da ya zo sai ya hada sai ya ce haddawa ne matabbata wajen ilimi to kaga za a samu menene kamar tikka da warwara idan ka saurara da kyau kai mu karana to nan ne aka samu irin wannan mai shau khilaf din amma dai idan ka bibbicika littattafan malamai duk za su nuna maka ga manufan da ake nufi kuma su hada maka su fitar maka da ma'ana guda da wa jumlatul asbabi bi khilafi mawzulatin tu'addu lil muwafi mithlu qira'ati idza ta'addada musamman qira'at idan ta yawaitu wa awjuhu lirabi da fuskokin lirabi wa mar'atuhu hammalatul hatabi wa mar'atuhu wa mar'atuhu hammalatul hatabi hammalata hammalatu ka gani in taraddadat idan ta zanto ta kai komo in aka sami kira'a ta kai komo tsakankanin hukunce-hukunce fuskoki na irabi guda biyu fatalaka adam min rabbi kalimatin fatalaka adam min rabbi kalimatun shima wal ihtimali lafzi fi muradihi bi jumlatil ma'ani li ihtimadihi wa jumlatul muradi wal ihtimali lafzi haka ne ko fi muradihi sannan kuma wal ihtimali lafzi da iya da da yiwuwan abinda lafazi zai iya dauka fi muradihi wajen manufansa bijimlatul ma'ani da jimlar ma'anona li'itimadihi saboda madogaransa misali wal mutallaka ta tarabbas na bi anfusihin da thalathata quru kaga lafazin quru zai iya daukan menene ya tamili an kullal murad bihi an kullal murad bihi at-tuhur ne wa an murad bihi al-hayd kaga ne to kaga akwai ihtimali yiwuwan daukan fassarora guda biyu ko ko wannan ko wannan to nan ma shi ma mun sha'uni na khilaf wa haka zai idaq itlaq wa taqyid wa bulgatu dalili za a kido wa haka zai itlaq haka nan ma da inda Allah yayi itlaqin hukunci fatahariru raqabatin wani guri zaka ji Allah ce ko kaga an yi itlaki za a yanta baiwa to amma ba ba kayyade ba ko to sai kuma wata aya sai ta zo ta ce fa tahriru raqabatin mu'mina za dai mu zo su duka a cikin abin nan insha Allah ta'ala to wai nan shin za a yi amfani ne da wannan fa tahriru raqabatin kawai ko ko za a hada da wancan ayan ne a hada su sai a fitar da cewa in ka zo za ka yi kafara za ka yantar da baiwa ce mummuna mun fahimci wannan ko to shi ma wannan man sha'ani na khilaf tsakankanin malamai a sami lafazi zai iya daukan ok yanzu to nan an yi itlaki na lafazi wata kayyidi wannan kuma ya kayyade misali wani lokaci kuma yi itlaki ya ayyuhan nasu kulu min mafil ardi halalan tayyiba ya ayyuhan nasu kaga an yi idlakin nas ko to amma ana nufin duka mutane ko ko wani ne ko kuma annas anan yayi daidai da wancan innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum yayi sun yi daidai kun ga an yi idlakin nas amma shin duka mutane ake nufi ko ko kun gani to duka wannan ma shi ma man shau ne na khilaf watan a dalilai ne da suka samu khilaf tsakankanin malamai wannan ibada fassara kaza wancan kuma ibada fassara fassara kaza wan nasku wal ihkam wal izharu haythu al murad thammata al idmaru to na'am Allah. na'am wa bulgatu dalili ko za a kidu na daga cikin manshul khilaf mafarin sabani tsakankanin malamai wa bulgatu dalili da kuma guziri na hujjoji guziri na hujjoji wannan zai fassara aya kaza da kaza wancan shi kun ba shi da hujja mai ƙarfi sai ya fassara da kaza to karke za ga fassarin fassarin su yayi ne za ga fassarin su karke da wuya ne ga gabe ci karo ba to dole ne za ka fassara alkur'ani ka zanto kana da bulga kana da guziri na mene na dalilai waɗanda za su ƙarfafa tafsirinka shi yasa ya ce za kaga bulgan da mutum zai samu dalili akidu shine mafi ƙarfi mun bance nan ko wannan su wal ihkam wal izharu haythu al muradu thammata al idmaru wal wal nasku hakanan kuma na daga cikin abin da kan kawo ikhtilafi wajen tafsiri ikhtilafin da aka sama washin wucin nan ayan nasikha ce mansukha ce ko ko muhkama ce wani zai ce maka ayan nan mansuka ce an share ta wani kuma zai ce maka a ba a share ta ba kuma kowanne zaga akwai madogara da ya dogara to sai a duba wanne ne yafi madogara masu karfi sai amfani da shi wal ihkam da kuma ihkami wato waccan nan a ce mansuka ce waccan nan kuma muhkama ce ita ce nasikha wal izharu haiful muradu wal izharu da kuma inda aka bayyanar da wani lafazi karara ya kasance an sami khilafi to lafasin nan me ake nufi da shi wane ce kaza ne wane kuma ya fusara shi da wani waje samata al-idmaru sannan kuma sai inda aka lamiri inna arsalna a wannan litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wasila litu'minu billahi don ku imani da Allah ko wa rasulihi da manzansa sai kuma ce mene watu'azziruhu watuwaqqiruhu duka lamire ko watusabbihuhu to duka waɗannan lamiran za su koma zuwa ga lafzul jalala ne ko ko a'a manzo ne sallallahu alaihi wasallam to duk za ga ana ana ana samun kare juna ilimi za mu zo wannan kawaid na tafsir din insha Allah ta'ala to wato dukkanin ina son yi kawo maka ababai ne asbabul ikhtilaf ne fi tafsir man sha'ul ikhtilaf man sha'ul ikhtilaf kun gane ko ga abubuwan da ga madogaran wane shi yasa ya fassara kaza da kaza walamma ja'a musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu kun gani walamma ja'a Musa limiqatina Musa ai suna ne ko miqati suna ne ko to wa kallamahu rabbuhu sai ubangijin shi magana da shi to lamirin hudin zai kuma zuwa ga miqati ne ko zuwa ga Musa kun gani ga kuma rabbuhu can a miqatin ubangiji Allah ba shine malicinsa ba kun gani to marji'ud damir watan inda lamiri ke komawa shi ma ne yana ɗaya daga cikin abin da yakan sa a sami ikhtilafi wani sai ce maka lamiri kaza ya koma guri kaza ne wani kuma zai ce a ya koma guri kaza ne duk ga sunan shi bidaddu a cikin al-itikafi ulumul qur'an sauran littafin ulumul qur'an kadal khususu ba'dahu al-umum kai takmul al-asbab wal fuhum na daga cikin ababen da kan sa a yi a sami ikhtilafi wajen tafsiri kazal umumu aya ta zo tana kunshi da wani kazal khususu kaman aya za su zo ta keɓance wani abu da wani hukunci ba da hul umumu wanda yake a gaban shi umumi kun gane ko aya za ta zo amma ce sai kuma wata aya ta zo ta keɓance to nan ne wani lokaci ake samun khila kun gane ko kamar misalin in an yi taksisi ta hanyar istithna'i fasajadar mala'ikatu kulluhum ajma'una illa iblisa kun gani to illa iblisa ka kama an cire iblis an cire iblis cikin hukunci ko to illa iblisa to shin iblisan nan yana cikin aljannu ne koko ba koko yana cikin a shi halittarsa daban to wani zai ce maka kaza ne wani zai ce kuma kaza ne to wannan dina ne daga cikin mansha na abin nan to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bari mu idil sallah ko sai mu dawo mu kare daya biyu shida